ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام يقول الباري جل ثناؤه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أن يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفيه واجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفئ به ويفرق بين الأشياء ويعرف منها ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية وعملناه في البر والبحر أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال وفي البحر أيضا على السفن الكبار والصغار ورزقناهم من الطيبات أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر أنواع من سائر أنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من قطاع الأقاليم والنواحي وفضلهم على كثير أي سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات إخوة الإسلام مما كرم الله به بني آدم أن ميزه بالعقل من بين سائر الحيوانات لذا جاءت الشرائع السماوية بالمحافظة على العقل وحمايته من كل داء وبلية تؤثر فيه أو تعطل وظائفه حفاظا على كرامة الإنسان فالعقل هو مناط التكليف ومن تأمل في هذه الآيات وجد أن العقل هو الأساس الذي تبنى عليه شؤونها هو سبب النجاح والفلاح فيها ففاقده غير مكلف بالأحكام الشرعية ولا يحسن التصرف في نفس ولا مال ولا يؤمن على عرض بل إن, بل, بل إن العبث بالعقل يعد من أفظع الجرائم وهو في الدين من الكبائر إخوة الإسلام إن من مفسدات العقل تعاطي المخدرات والمسكرات لذا جاءت النصوص بتحريم كل كل مسكر قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وسماها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أم الخبائث والله سبحانه وتعالى حرم على عباده جميع الخبائث ولم يحل لهم إلا الطيبات والمخدرات والمسكرات بكل أصنافها من الخبائث التي حرم الله تعالى لأسباب وحكم بالغة لكونها موادا شديدة الضرر بشكل خطير بالعقل والصحة والأسرة وال- والأمن والدين والمال والإرض فيجب على الجميع محاربتها وتوقيها كل بحسبه ومن أهم أسباب الوقوع في المخدرات والمسكرات ضعف الإيمان وضعف التربية الإسلامية فإهمال الوالدين تربية أولادهم وعدم توجيههم وإرشادهم ومتابعتهم أو القسوة أو القسوة والحرمان أو التفرقة أو التفرقة وعدم العدل عدل بين الأولاد مؤد إلى ذلك وكذلك القدوة السيئة وذلك بأن يقع أهل الوالدين في تعاطي المخدرات ومن ذلك رفقاء السوء فإنهم مفاتيح الشرور وأوان الشياطين الذين ربما يلتقي بهم الشباب في أوقات فراغهم في النوادي والأماكن العامة ومنها هو التجربة والوقوع في التدخين في البداية حيث أثبتت الدراسات والفحص الطبي أن نسبة 99% من مدمن المخدرات الذين تم علاجهم كانت بدايتهم من التدخين ومنها وصل إلى من هدامة وما يورد فيها من مشاهدة شرب الخمور وتعاطي المخدرات والترويج لها فعلى حكام الدولة والولايات أن يسعوا جهدهم في منع دخول جميع المخدرات من الخارج وانتشارها بين الأمة إخوة الإسلام إن غرس الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وبكتاب الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم في النفوس أساس الصلاة والوقاية من كل فساد وخطر يحدث المجتمع بأثره فيجب على كل مسلم وفي أي مكان أن يسعى في تحقيق هذا في نفوس من حوله من الأفراد والأسر والمجتمعات بهذا يتحقق الأمن من الشرور والضياع وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma kowasiya da mutu tsoron Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantan hane-hanensa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da kuma na ƙarshe da cewa su lizimci takawa domin da ita ake samun kyakkyawar rayuwa a duniya a samu tsira a lahira. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya halici bayi ya zuba su a ban ƙasa sai ya zaɓi waɗansu daga ciki ya fifita su ya darata su ya ɗora su akan sauraro jinsin ‘yan adam shine jinsi mafi daraja jinsi mafi matsayi jinsi wanda ya fi samun tagomashi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah da kansa yake cewa tabbas mun martaba ɗan adam mun girma ‘ya'yan annabi adam kuma mun ɗauke su mun ɗora su mun ɗaukaka su a ban ƙasa a kan tudu da kuma ainihin a cikin ruwa sannan mun fifita su akan da yawa daga cikin abin da muka halitta abin da ke fifitawa ibn kafir rahimahullahu ta'ala da ya zo tafsirin wannan aya sai ke cewa a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labari dangane da fifitawa da darattawa da yawa ‘yan adam irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halitce su a bisa kyakkyawan diri sannan halitta mafi kamala halitta mafi ban ƙayi da ban sha'awa ya ce kamar yadda Allah ke cewa tabbas mun halitci ɗan adam a bisa mafi kyawun diri yake cewa abin da ake nufi a wannan ɗan adam yana tafiya a tsaye kuma yana tafiya a kan kafafuwa guda biyu kuma sai ya zamo yana cin abinci da hannayensa a lokacin da ya zamo sauran dabbobi suke tafiya da kafafuwa hudu kuma suke cin abinci da bakunansu wannan kada idan mutum ya kalla zai ga fiko da Allah subhanahu wataala yi wa dan adam dan adam wurin kwanansa daban wajen neman abincinsa daban sannan wajen biyan bukatarsa daban a lokacin da sauran dabbobi za ka samu cewa inda suke kwana nan suke bawali nan suke ba haya kuma nan suke cin abinci kuma za ka ga cewa baki suke sakawa suna ɗauko abincin shi kwaɗan adam allah sai masa kyakkyawan dare ya zama cewa kafa da aikinta hannu da aikinsa duk da cewa allah subhanahu wata'ala yakan halicci waɗansu 'yan adam ya masu nau'i irin na dabbobi ma'ana kaga wani Allah ya halicce shi bai iya tashi yanda dabba take tafiya da ƙafafuwa da hannuwa to shi ma haka ne yake lallafe wani ma ka samu ya rasa hannuwa da ƙafafuwan sai yake cin abinci da ƙafafuwan sai yake wanka da ƙafafuwan sai yake harkokin neman abinci to duka wannan Allah ya yi dan ya nuna ma kai ma ba gagara kai ba da ya so sai ya ka irin wancan to amma Allah sai ya laddafa maka sai ya tausaya maka sai ya yi ka da wannan kyakkyawan dare yadda za ka ga cewa duk tufar da za ka sa za ta yi maka kyau ko babba ko ƙarama ko mai kanata wanda idan ka ce za ka sama dabbobi tufafi sun zama abin dariya sun zama ainihin abin ban mamaki to saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai ya maɗan adam irin wannan wato ainihin ni'ima sannan ya ba shi ji ya ba shi gani ya ba shi ainihin zuciya wadda da ita koko da su wa'annan abubuwa yake fahimtar abubuwa yake iya bambancewa tsakanin abubuwa yake sanin abubuwa masu amfani da kuma irin ainihin amfanoninsu yake sanin abubuwa wanda suke masu cutarwa ko a addinance ko kuma ainihin a duniyance za ka ga cewa ɗan adam da gaske ni'ima da Allah ya masa ya yi abubuwa na amfani daban-daban ya yi fatanya amfaninta a je a yi noma yi allura a yi ɗinki da ita ya yi gatari a faskara itace da shi ya yi ludayi ya yi cokali wannan kuma abinci za a cika su dabbobi allah bai yi musu wannan hikima ba duk inda za su tafi sunan su tafi da gidanka su duk inda suka je to shi kenan ba su bar komai inda suka tafi suka baro ba kai kuma allah ya yi maka ainihin tunani na tanadi na abubuwa wanda za ka yi amfani da su yanzu lokacin sanyi kana da dabaru na ainihin tufafi masu nauyi wanda za su taimaka maka daga farmakin sanyi a lokacin zafi kuma Allah ya baka tunani na tufafi marasa nauyi irin wanda ake bukata a daidai wannan lokaci ka kalli dabbobin gidanka ka kalli na jeji hakanan suke kwana komai ruwa komai sanyi komai rana haka ainihin suke rayuwa cewa kuma su ma halittu ne na Allah duk da cewa Allah subhanahu wata'ala ya masu wata khasiyya a cikin jikinsu wadda take kare su daga irin waɗannan abubuwa domin za ka ga cewa kai ga jibga-jibgar riguna ga alkyabbu ga ainihin mayafai barguna wanda suke masu tsada amma sai ka ji kana tari sai ka ji kana mura ita kuma akwai da gidanka ta kwana a garke sanyi ya kada ta iska ya hura ta ka ganta lafiya kalau saboda Allah subhanahu wataala da ya halitta kowace ya tsara mata irin yadda za ta rayu to saboda haka Allah subhanahu wataala ya wa dan adam irin wannan ni'ima sannan ya ce wa hamalnahum fil barri wal bahr ibnu kasir yake cewa ana nufin Allah ya hore wa dan adam dabbobi na ni'ima da kuma irin dawakai da kuma ainihin alfadarai da jakuna wanda yake dora kaya daga wurare masu nisan gaske ya je ya kai a wajen bukatunsa sannan a cikin ruwa Allah ya samar da jiragen ruwa wanda suke manya-manya da kuma ainihin ƙanana duka ainihin domin amfanin ɗan adam sannan Allah ya azurta bayansa daga daɗaɗen abubuwa ya ce ana nufin kamar tsirrai da kayan marmari da namuka kala daban-daban da kuma nonon dabbobi wanda ɗan adam zai sha abubuwa wanda suke masu ƙaye kaga mutum ɗaya ya zo ya aje nau'in abinci wajen kala goma a gabansa ga gasashe ga soyayye ga dafaffe ga ɗanye shi kaɗai yake ta wannan wadaƙa ita kuma dabba Allah subhanahu wata'ala bai ba ta ainihin wannan matsayi ba sannan ka samu ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya ɗora shi akan son abubuwa na burgewa kaga ya aje abubuwa wanda ido zai gani domin ainihin ya ji daɗi kaga wasu kwarra wasu jajaye wasu wato ainihin farare abubuwa wanda suke masu ɗaukar hankali abubuwa masu burgewa wanda zai gani ya ji daɗi wani sama ya zo ya gani ya ji daɗi sannan Allah ya hore masa tufafi wanda suke ainihin na alfarma tufafi wanda zai sa ya ji daɗi ya kalla ya ji daɗi wani sama ya kalla abin ya burge shi wannan duka ni'ima ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mutane kaga cewa tufafin nan waɗansu mutanen ƙasa ko mutanen gari su ne za su yi su da kansu waɗansu kuma daga waɗansu ƙasashe za a ji ainihin a kawo masu domin ya zama ainihin sun amfana yan uwa musulmi daga cikin daraja da Allah ya wa ɗan adam daga cikin fifitawa da ya masa Allah subhanahu wata'ala ya bambance shi da hankali daga sauran ainihin halittu ga baki ɗaya za mu samu a duk halittun Allah da muka sani babu wata dabba da Allah ya yi wa hankali in ban da ɗan adam malamai suka ce daga ɗan adam ko daga ɗan adam sai mala'iku su kada Allah ya wa hankali Allah mu sai jarrabe mu ya haɗa mu da hankali da sha'awa domin ainihin a ga cewa wanne ne zai yi rinjaye shi yasa malamai suka ce bautar ɗan adam da bin Allah ɗan adam ya fi burgewa sama da na mala'iku saboda su mala'iku Allah bai yi musu wata sha'awa wadda za ta kawo da hankalinsu daga bautar Allah subhanahu wata'ala ba wani Allah ma shi yasa Allah ya sanya su suka zama su ne masu hidima ga ɗan adam saboda shi ɗan adam da Allah ya bashi ainihin hankali kuma sai ga sha'awa wacce za ta zo ta dinga ƙoƙarin janye wannan hankali wani lokaci ta mamaye ɗan adam ta danne shi ta fi ƙarfin hankalin sai yi abin da ba daidai ba kuma sai dawo cikin hayyacinsa ya dinga jin cewa bai kyauta ba wanda su mala'iku Allah bai yi masu wannan sha'awa ba su kuma dabbobi sai aka yi surutun sha'awa babu hankali a ciki su yi dukkan wani abubuwa da ainihin ransu ya raya masu to daga cikin ni'ima da Allah ya wa dan adam shine ya bambance shi da hankali daga ainihin dukkan sauran halittu da ya gabaki daya shi yasa shari'ar musulunci duk wani addini da Allah ya saukar daga sama sai da ya zo da ainihin kokarin kare hankali da ainihin kiyaye hankali da ba shi kariya daga dukkan wata cuta ko wani ainihin abu wanda yake mummuna wanda zai tasiri a cikin wannan hankali ko ya ɓata waɗannan ayyuka da ya kamata hankali ya yi an yi wannan domin kare martaba ɗan adam domin ainihin kare matsayinsa duk wani ainihin littafi da Allah ya saukar sai da ka samu Allah ya yi bayanin nauyi ne akan shugabanni a kare hankula a kare ɗan adam daga komawa su zamo dabbobi domin daga zaran ɗan adam ya rasa hankali to za ka samu da shi da dabba ba su da bambanci dama shi an ba shi sha'awa ita ma an ba ta sha'awa to shi sai aka ni'imta shi da hankalin da ba a bata ba to da wannan ya bambanta da ita to da zarar an zare hankalin sai ya zamo ajinsa da shi da dabba to suna zaune ne ainihin a cikin aji ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu to shi ya sanya bayan Allah musulmi za mu ga cewa shi hankali shine marataya dukkan wani nauyi da Allah subhanahu wataala zai dora wa bayi me ya sanya mahaukaci babu alƙalami a kansa manzo alaihi salatu wassalam yace an dauke alƙalami daga ainihin jinsi guda uku mai bacci har sai ya farka don mai bacci da shi da mahaukaci ba bambanci zai iya shura kafarsa ko hannunsa ga abin da zai cutar da shi ko ya lalata wani abu daga cikin ainihin dukiyarsa bai sani ba da kuma kankanin yaro har sai ya kai balaga saboda karamin yaro da shi da ainihin mahaukaci bambancin ba yawa shi yasa Hausawa suke cewa kuruci dangin hauka kowa gama sai murna to saboda haka kuma da mahaukaci shi kuma wanda gashi ya zamo baligi amma kuma ainihin ya rasa hankali to zai shari'a ta dauke alƙalami daga kan waɗannan domin ba za su iya fuskantar abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi ba duk mutumin da ya kalli wannan rayuwa da muke ciki zai gane cewa hankali shi ne ginshiki shi ne tushe wanda ake gina komai na rayuwa kai ai ba za ka taɓa ganin gida ƙerarre an gina shi ka ce mahaukaci ne yin shi ba wanda ya gina wannan gidan kyakkyawa mai ban sha'awa kai ka san cewa hankali ne ya masa jagora kaga kyakkyawan mota kaga ainihin kyakkyawan abin hawa duk wani abin da zai burge ka to wannan abin za ka samu cewa hankali ya taimaka a wajen samar da wannan jagoranci babba ko karami ba zai taɓa yiwuwa ba sai ga wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya ni'imta shi da hankali saboda haka kenan hankali shine sababi na cin nasara da kuma rabauta a duniya da lahira duk mutumin da ya zamo ya rasa hankali to za mu samu cewa ba a dora masa nauyi na shari'a ba kamar yadda bayani ya gabata shi yasa ba zai iya tasarrufi a cikin duk wani abu wanda yake ainihin koda mallakar sani misali yanzu Allah ke a ce mutum ya rasa hankali ƴaƴansa ba zai iya saita su ba ƙarshe su ne ma za su saita shi sannan dukiyarsu ba zai iya tasarrufi ya kare ta daga dukkan wani abin da zai cutar da ita ba ba za a iya amince masa daga ainihin mutunci nasa ko na waninsa ba domin zai iya tsirara gaban mutane kuma zai iya wani tsirara domin baya ganin cewa yayi abin da ainihin ba daidai ba shi ya sanya malamai suka ce wasa da hankula ƙoƙarin bata hankali yana daga cikin laifi mafi girma kuma kabira ce daga cikin kaba'ir a cikin ainihin addinin musulunci in uwa musulmi daga cikin abubuwa da suke bata hankali su rusa rayuwar ɗan adam akwai amfani da abubuwa wanda suke na maye wanda ainihin suke gurɓata tunani su ɓata hankali ko wanda za a sha ko wanda za a shaƙa ko wanda zai zama ainihin ƙwayoyi a haɗiya ko ya zama ruwa ko gari ko abin da ya kama da haka to duka wannan ainihin haramun ne shi ya sanya shari'a ta zo da haramta dukkan wani abin da ainihin yake sa maye Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ku masu imani lalle ku sani cewa da giya da caca da kuma gumaka da kuma ainihin kiban ƙuri'a duka wannan datti ne daga cin aikin shedan ku nisance shi domin kusan babban rabo domin abinda shedan yake nufi ya saka gaba da kiyayya tsakaninku ta hanyar shan giya da kuma ainihin tata da sauran abubuwan da aka ambata sannan ya kange ku daga ambatan Allah sannan ya hana ku yin sallah shin ku masu hannuwa ne ainihin ya zama kun daina yan uwa musulmi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ba da ka'ida ga mammiya yace dukkan wani abin da zai samaye wannan abin sunansa giya kuma dukkan wani abu wanda yake mai samaye wannan abin ainihin haramun ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci giya da suna uwar laifuka wato wannan zai nuna maka mu'jiza ta manzo alaihi salam ya kira ta ummul khaba'is uwar duk wani laifi to yanzu duk wata banna da ake a ban kasa duk wasu mutane da suke kashe mutane ko su yi garkuwa da mutane ko su yi abubuwa wanda suke na barin layi to wallahi mafi yawa ba sa yin wannan sai sun sha abin da zai kawar da tunaninsu sai sun sha abin da zai kawar da tunaninsu daga abin da wani yake faɗa min yace akwai abin shan da idan mutum ya sha shi ko ya shaƙa shi to duk abin da za a gabansa dariya zai yi babu wani abin da zai bashi tausayi ko wani abin da zai bashi tsoro shi za za ta gadan-gadan sun tunkari ainihin laifi ko wannan abin ko su ba sa da damuwa za ka ga cewa mutum musulmi ne ya zo ya sha wannan abun ko ya shaƙa wannan abun da zai zo yana abin da ba daidai ba kake masa maganar Allah wanda zai ta ba ruwansa da Allah ka daidai masa wannan magana wani zai ce kawai zai yi sama ma ta haɗu da ƙasa babu ruwansa kaga wannan ya gaskata wallahi duk wani laifi idan baka ce musu ɗari bisa ɗari ba to za ka ce tasa'in da tara da ɗigo tara kan ɗari gushewar hankali ita ce take sawa ainihin ayi ainihin wannan laifi ɗin to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya haramta wa bayansa dukkan wani abu wanda yake ainihin mummuna wa yuharrimu alaihim alkhaba'ir haka Allah subhanahu wata'ala ya ambata sannan Allah ya halatta wa bayi dukkan abun da yake tsarkakakke dukkan wani abu wanda yake na halal Allah ya halatta wa bayi shi ya sanya duk wani abu wanda yake gurɓata hankali ko ya samaye da kowane suna za a ambace shi da kowane irin yanayi zai zo to yana daga cikin munanan abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta wa bayansa saboda wa'yansu sabubba da kuma hikimomi wanda yake Allah shi kaɗai ya san su kuma wa'yansu masu bayyana wato ainihin a wajen mutane kuma saboda kasance wa'yannan abubuwa masu lalata hankali su gurbata tunani suna daga cikin sinadarai masu tsananin cutarwa da yanayi wanda yake mai tsananin hatsari ko dai ga hankali ko ga lafiya ko ta fuskan zamantakewa ko ma harka ta tsaro ko harka ta addini ko abin da ya shafi dukiya ko kuma ainihin mutunci duk wannan abubuwan da muka zano wallahi za ka samu cewa kayan maye suna da ainihin rawa mai ƙarfi da suke takawa a wajen lalata wannan na farko za a rasa hankali kuma duk wanda suke ta'amuli da kayan maye ba za ka same su da cikakkiyar lafiya irin ta 'yan adam ba saboda banda lalata hankalin zai zo kuma ya lalata sauran jiki domin akwai abubuwa da Allah ya sa hankali ya zama wasila ta kare su a jikin ɗan adam to duk lokacin da aka rasa hankalin sai ya zamo abin ya bayu zuwa ga cutuwar wannan bangare na ainihin dan adam sannan za ka samu cewa ta fuskan zamantakewa shaye-shaye su kawo abubuwa wanda yake na shin fahimtar juna tsakanin ‘ya'ya da iyaye ko yayu da kannu ko ‘yan uwa da ‘yan uwa haka nan abin da ya shafi wato tsaron ƙasa kamar yadda bayani ya gabata mafi yawan masu irin wannan abubuwan wallahi sai sun yi abin da suka fita daga hayyacinsu akwai wani kirbi da aka turo min na kalli irin waɗannan masu garkuwa da mutane ga sunan suna shan wiwi da sauran kayan maye suna ta magana kai da ji ka san bacin haicin suke ba kuma suna cewa su ma wallahi musulmi ne ai sun san addini kuma abin da suke yi daidai suke yi ga ainihin shaye-shayen nan suna ta yi wanda ba zai taɓa yiwuwa sai abin da suke ba idan babu tausayi ba imani sai lokacin da suka sha abin da hankalinsu ya riga ainihin ya bushe saboda haka yan uwa musulmi ya wajaba akan mu gabaki ɗayan mu kokarin yakar irin waɗannan abubuwa da suke yawo tsakanin mu da kuma kokarin kauce masu kowa yayi kokari gwargwadon ikon sa daga cikin yakar abubuwan kai a matsayin ka na mai wuraren haya baya halatta gare ka ka bada hayar gidanka ko hayar shagonka ga dukkan mutumin da yake sayar da ainihin kayan maye abubuwa masu ruguza tarbiyya domin ka zama daga cikin masu taimako a wajen sabon Allah da kuma tsallake iyakokin Allah kuma duk wanda aka rana tarbiyyarsa kana da kamasho a ciki domin kai ne ka samar da wannan wurin da ake ajiye wayannan kayan yan uwa musulmi yana daga cikin abubuwa da kuma dalilai da suke kawo wato ainihin amfani da kayan maye shine raunin imani da kuma raunin tarbiyya ta addinin musulunci duk mutumin da ya zamo ya rasa imani da Allah subhanahu wataala baitin cewa Allah yana ganin sa baitin cewa Allah zai tashe shi ya tambaye shi to babu ainihin abin da ba zai yi ba komai munin sa domin yana ganin yadda yake a wannan wurin waye ba wanda yake ganin sa to babu wani Allah da yake ganin sa balazina mala'ikun Allah subhanahu wataala to sannan kuma kamar yadda na faɗa raunin tarbiyya ta ɓangaren wato ainihin iyaye shi yasa ya zama wajibi ga iyaye maza da mata su kula da ainihin tarbiyyar 'ya'yansu wani za ka samu cewa babu ruwansa da ya zauna da 'ya'yansa ya tattauna da su abin da ya shafi rayuwa ko addini su daban shi daban ba ruwan shi suwa ne abokanansu yaushe suka fita yaushe suka dawo a ina suka kwan wannan duk baya gabansa to lallai wajibi ne iyaye ya zama an- ainihin sun kula tarbiyyar 'ya'yansa su dinga fuskantar da su suna shiryar da su san- sannan kuma suna bibiyar ainihin yanayin rayuwarsu da zarar mutum ya ga yanayin ɗansa ya canza lalle ne ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya binciki me ya kawo irin wayannan abubuwa wani za ka ga cewa da bikin alamomin shaye-shaye sai ga cewa bakinsa ya yi baki idanuwansa sun yi ja kaga cewa ainihin leɓunansa kullum a bushe suke sai akwai wani mantileto ko rab da yake shafawa saboda waɗannan shaye-shaye kuma a da ba haka yake ba wanda ya kamata a ce iyayensu dinga kula da zaran ya samu kansa a cikin irin wani idansa ya soma da to sai ya nemi bakin gilas sai da za a daina ganin idansa aga cewa ya samu canji kai da ya kamata a ce kana kula da ɗanka baka san ɗanka da sa bakin gilas ba sai kaga ya tarki sa bakin gilas ya kamata matakin farko ka ce wani wannan gilas da ani ban san ka da shi ba kada in sake ganin ka da shi wannan ne zai baka dama ka ga ya idon sai yake shin wannan gilas da yake sawa na rashin lafiya ne na bukata ne da lura ne ko ko domin kada a ga wancan yanayi da yake amma wani za a ga cewa ko a ka ainihin ba zai kawo ba saboda haka yana daga cikin abubuwa da yake sa shaye-shaye da kuma gurɓatar biyan yara tsauri a wajen hukunta yara da kuma haramta ma yara abubuwan da zama haƙoƙinsu akwai lokacin da zaga wasu iyaye sun kai ƙarshe a wajen tursasa yara da duka da hantara da kyara da tsana to wani daga cikin abin da yake haifan ma yara amfani da wannan shaye-shaye domin ina ya taɓa ji abokinsa yana cewa ai idan ka sha kaza ko ka shaƙa kaza duk abin da za ka yi ba za ka ja ɓata ma rai ba to saboda haka ashe sai ya ga ta wannan bacin ran da yake samu kullum a wajen iyaye bari ya so mu amfani da wani abin da ko an ci mutuncinsa ko an hantare shi ba zai ji komai ba saboda wannan abun an faɗa masa yana da ainihin wannan tafiri to saboda haka lallai iyaye su kula da irin wannan shi yasa malamai suke cewa yaro lokacin da ya soma hankali ya kai shekaru irin sha biyar sha shida zuwa sama to ka dinga dawo shi a jikinka ka ɗan tattauna da shi ku yi raha da shi wani abu ma ka nemi ra'ayinsa ko ba don cewa ainihin kana da wannan buƙatar ba domin ya zama cewa yana ji a ransa shi ma yanzu ya zama mutum shi ma yana samun ainihin kusaci zuwa ga ainihin yayansa daga cikin abin da yake kai yaya a wajen shaye-shaye da ɓacin tarbiyya akwai bambanta tsakaninsu da kuma rashin yin adalci a tsakaninsu malamai suna cewa yi ma 'ya'ya hidima a yi musu bai ɗaya wannan wajibi ne akwai dalilin da zai sa a yi ma wani abin da ba a yi ma wani ba misali wanda ya samu admission dole ne ka biya masa kuɗin makaranta wanda bai samu wannan admission ba kaga ba za ka ce karfi wancan kuɗin ka bashi ba saboda shi ma wannan dalili ne ya sa ka yi masa sannan idan makarantar nan nesa ne ba laifi ka sai musu keke ko babur ko ka dinga ba shi kuɗi wancan ba zai yi ƙorafi ya ce me yasa aka yi mawa na kaza ni ba a yi mun ba kai ba bari ka samu admission din za a yi maka abin da aka yi masa ko kuma ya zama ainihin ba shi da lafiya likita ya ce a dinga ba shi nau'in abinci iri kaza iri kaza mai gina jiki wannan ɗan ka ba shi ba laifi ba ne to amma a ce 'ya'yanka da ka haifa wasu za ka keɓance su da wani alheri da wani abu na farantawa ba za ka yi sauran ba wanne ya daga cikin abin da shedan zai ba wannan dan ko wani ya'yan shawara to bari tun da an ce shaye-shaye idan an yi mutum zai iya kowane rashin mutunci to bari zai je shi ma ya sha abin da zai sha ko ya shaƙa abin da zai shaƙa shi ma ya zo ya nuna abin da aka yi masa bai lamunta ba ya zo ya ci mutuncin ainihin iyayensa ya ci mutuncin yan uwansa kuma iyaye su ne suka siyo da kuɗinsu saboda haka dole ne a dinga kula da ainihin irin waɗannan bangarori haka nan mummunan koyi a yi rashin sa'a cewa ɗaya daga cikin iyaye shi ma yana amfani da abubuwan kayan maye wannan zai sa ainihin ɗa ya yi kansa tsaye wata unguwa da nake zuwa waɗansu lokuta can baya wani yaro matashi muna ainihin faran-faran da shi sai na gan shi a hali na maye sai na ce to ni ku zan faɗa wa ɗaya sai na mace ɗaya daga cikin iyayensa na ce zan faɗa masa don yi maganin ka sai ce haba malam ai shi ma yana shaƙa a guru kuma alluran nan ai ita ma ƙwaya ce ita ma wai wallahi abin da ya faɗa min kenan ma'ana to ka ga yanzu kai da ka shaka aguro ina kai ina jan kunnen wanda ya sha waiwai kawai dan bambancin suna da ƙarshe to saboda daga tun abin da yake sa ƴaƴa suna lalacewa shine mummunan abin koyi ai zai yi wahala barewa ta yi gudu ɗan ta yi rarrafe wallahi akwai uban da zaka je na cewa haba yau ai duk yadda yara ma za su yi ai ba su kai la'adar abin da muka yi ba yau mu fitsarar da muka yi yau mu gagarar da muka yi ina ko ina ita kaga yanzu kana ba shi lasisi cewa har yanzu shi bai ma wuce 10% ba akwai 90 a gabansa tunda kana cewa abin da ya takun da kai ainihin wane shi haka kenan ka ba shi lasisi duk abin da zai yi cewa ba laifi bane tunda uban sama yayi Allah kiyaye daga cikin irin waɗannan abubuwa akwai miyagun ainihin abokanai wanda su ne mabuɗan sharri masu taimakon shedan a wajen bada tarbiyya wanda malamai sun sha faɗa mana dole ne ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka kula da rayuwar ɗanka wallahi shi yasa muke baƙin ciki da damuwar rufe makarantu duk lokacin da aka ce yara ba a samu karatu da zai shagaltar da su ba to za su je su samu wani dandali su samu wurare a koya musu ainihin tsiyar da ba su iya ba a koya musu saban da ba su iya ba a koya musu fadirci wanda ba su iya ba domin wanda ba sa makarantar dama abin da yake raba su da abokansu makaranta don da safe ya tafi makaranta shi kuma wancan yana tambaye ne ya dawo daga makarantar boko ya tafi islamiyya to kuma da dare ya gaji dole zai bace ya huta kaga bai samu keɓantuwa da wancan mugun aboki ba to sai ya zamo aka ce makarantu na rufe kowa zai tafi inda ya ga dama to shi wancan mugun abokin ya samu abin da yake so zai je ya lalata tarbiyyar abokinsa kuma abin da kai ci in aka yi rashin sa'a iyaye suka zamo masu tsanani akan yaya to sai ya zamo cewa shawarar miyagun abokanai ta fi karɓuwa a wajen abokan sama da iyayen dama shi yanzu gida an takura masa an antare shi to sai abokinsa ya jawo shi a jika yake faɗa masa kalamai masu daɗi wani Allah ma ya samu wata ‘yar garaɓa sa ‘yan kuɗi sai zo sai ya ɗan bashi yake kuma da Allah ka zo mu je mu ɗan more akwai wani abin da in ka ɗan taɓa shi sai ka ji kaman ba kai ba wallahi haka za ka ji suna faɗa wai sai mutum ya ji gashi kaman yana sama ta ɗaya saboda ya sha kaza kaga shi kenan yanzu an ɗora shi akan keken bera haka zai zo daga wannan hali kuma sai dai inda aka samo shi Allah subhanahu wata'ala ke saboda haka lalle ne mu kula da wannan sannan daga cikin abin da yake rusa tarbiyya yake ɓata rayuwar matasa akwai ƙoƙarin wato ainihin gwada kaza da koyon kaza yanzu musamman wannan lokacin da sanyi ina ba iyaye shawara ku kula da 'ya'yanku lokacin da suke hura wuta suna jin wuta bayan sallar isha'i da bayan sallar asuba wallahi akwai yaran da suke koyon shan sigari a wannan jin wutar sai ka ga wani yara sun haɗa wuta shi ba makaranta allo ba balantana ka ce ainihin karatun allo ake wai jin wato jin wuta suke maganin sanyi to daga nan wani sai samu wani ɗan ɗan itace sai ya ɗan rarake shi sai ya ɗan kula sai daga ɗan zukawa sai ɗan ya ce ɗan ban da Allah ne ma in a shi ma sai ya ɗan yi to ƙarshe sai ka ga an siyo sigari to kuma daga wannan to ina tabbatar maka wallahi an riga an kama hanya saboda ku dinga kula da 'ya'yanku da suke zaman jin wuta yanzu lokacin sanyi ina tabbatar muku da wannan wallahi suna koyon shan sigari a irin wannan abu wani ma dan tsinke ne zai dauka na tsintsiya kawai sai ya saka shi sai ya dinga nuna gwada kamar gashi nan yana shan taba to daga nan kuma sai ya ga cewa ya kamata ya samu tagasken dan da ainihin ya ake ji domin gwaji wanda ainihin likitoci suka yi musamman likitocin kwakwale sun fahimci cewa kusan yara tara a cikin ɗari da suka samu ainihin ibtila'in shan abubuwa na maye da abubuwan da suke lalata hankula to sun soma ne daga ainihin sigari daga wannan kowa za ka samu akwai matsalarsa wani kuma za ka samu cewa masomin shan kwayarsa zai fara ne da yake aikin ƙarfi sai ya zama ya ɗan fara aiki minti talatin sai ya gaji ya zauna zai dan huta a goge ta to kai aka yaka ai na gaji haba ka nemo daga ai in ka samu daga ka sha wallahi sai ka wuni kana yi ba za ka da komai ba Allah wani na bai dan baka ai ga ta dama na guzuri sai ya bashi a sai ya diran gada dau to gobe shi zai je ciwo da kansa kuma tsiyar irin waɗannan abin in kana shan ƙwayar biyu tana ma amfani to sai ta zama kuma ta sani sai ka sha uku sai ka sha hudu sai ka koma kana shan fakiti ɗaya daga nan sai ka zama ɗan ƙwaya baka sani ba to haka za ka gani wasu kuma wannan shine masomin abin da zai zama ainihin yana ta masu wasu sai ka samu ɗalibai ne saboda sharɗin bature wai akwai wata taba da na sani mo wai ita mo taba ce da take haskaka kwakwalwa sai kaga ɗalibai musamman an kusa jarabawa sai a siyo kowa a bashi kara ɗaya wai idan mutum yana shan wannan sai da kwakwalwarsa ta buɗe duk karatun da aka sai shiga kuma duk abin da ka haddace a da sai ga duk gaba ki ɗaya yana ta zuwa to tun yana shan mo sai ya tsallaka kuma sai ya sha waɗanda ba ita ba shikenan sai ya zama ɗan shaye-shaye sai ya zama ainihin ɗan ƙwaya yan uwa abubuwan suna da yawa daga ciki akwai kalle-kalle na abubuwa da ake gani munana wanda dama sun daga cikin tarkuna wanda ainihin makiya addini suka kafa mana na social media kaga ainihin mutum ya kalli yadda ake shan giya ake koya ma yara shan giya tun suna kana da shan ainihin sigari da abin da ya kama da haka saboda makirci a iya zuwa da wani gashi nan a cikin wani yanayi a cikin kasala sai a ga an ɗan miƙa masa ɗan wani abin sha ko wani ɗan abin shaƙawa da ya shaƙa sai ga cewa gashi nan kalau sai ga an rubuta sunan wannan abun kira ana ta kai ma yanzu da ka samu kasala je ka saya ka sha je ka shaƙa shike nan ta wannan sai ka ga an ɗora yara akan abubuwa da ba daidai ba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya wani kyakkyawan karshe wajibi ne shugabanni su yaki wannan wallahi ni abuna madadin jiha da za a tafi yadda mafi yawan sako na ƙasa akan yaƙi da kayan maye wallahi ba yi asara ba domin mafi yawa kamar nake maimaitawa tsiya ta kun da ake fashi da makami kashe-kashe abubuwa kala-kala marasa kyau wallahi sakamakon wa'annan shaye-shaye a yi kokari aka ce wanda zai shigo daga waje an hana wanda suka shigo a hana yaduwarsu muna fata Allah ba mu lafiya da gaba lafiya Allah ka yaye mana waɗannan miyagun ɗabi'u Allah ka tsarkake ɗabi'un ƴaƴan mazan su da matan su ya Allah ka tsarkake wannan ƙasa tamu ka yaye mana abubuwa marasa daɗi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya iyayenmu da suka rasu Allah gafarta musu wanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani wanda ba su da abin yi daga cikin musulmi Allah ba su abin yi wanda suke da shi Allah rika ya sanya masa albarka marasa lafiya da gidan da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana ita ya ni'imta mu da da'a da wanda lafiya da ya ba mu yan uwa musulmi mun sha faɗa muna maimaitawa addu'o'in da muke wallahi ba sa faruwa mu ci gaba da addu'a Allah ya yi mana bala'o'i a ƙasar nan addu'o'in nan in dai za ka yi tsakani da Allah wallahi Allah zai karba kuma kullum idan ka kalli baya to za ka san Allah ya manne imomi kun sani cewa mun ratsa lokacin da zama irin wannan a masallaci yana da wahala za ka zauna ka je ka ba a cikin natsuwa ba a makaranta ba natsuwa a kasuwa ba natsuwa a duk inda kake ba natsuwa daga cikin addu'o'in da ake yi Allah ya taimake mu yayi wannan yi waje da wannan abin wannan dole mu gode ma Allah akan wannan domin duk abin dan adam zai ce na fita na nemo ko ka samo kaɗan ko ka samo da yawa sai da kwanciyar hankalin za ka iya fita ba ma ka nemo ɗin ba wallahi ga kuɗin a gabanka akwai tashin hankalin da zai sa ka tsallake ka gudu ka basu to ashe dole mu gode ma ni'imar Allah aikin sa ne da yaye mana irin waɗancan barawi muka samu saukin su to sauran ma ba su ganar Allah ɗauke su ba mu ci gaba da addu'a tsakanin mu da Allah idan mun yi salloli idan mun yi wa'insu abubuwa na kusa ce zuwa ga Allah azumi ne sada zumunci sadaka duk abin da muka yi bai ta wasu da wannan ya Allah ka yaye mana bala'o'in da muke fama da su shugabanninmu Allah ka gyara halayensu Allah ka riko da hannayensu Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka yaye mana kowace irin damuwa ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين